واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafin mu na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai dukkan abin da ke cikin littafin nan na umarni ni da kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin na hani ni da ku Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon nisantarsa muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya haramta mana rayuwa da shi da iyayenmu da malamanmu a gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 43 a cikin babin da muka daɗe muna karatu babi na 26 babu ma ja fi sifati idami rasulillah sallallahu alaihi wa sallam tun daga darasi na 38 idan zan tuna har zuwa yau na 43 muna cikin babi da akalla karatu na nawa kenan yanzu a abin da na hukuta ba tun daga na 38 yau na nawa muka ce yau arba'in da uku to kaga akalla karatu na na biyar a cikin a cikin bayan arba'in da uku za mu tashi yau ko sashi da ya gabata ina ganin arba'in da biyu muka yi karatu insha Allah ta'ala so wannan yake nuna wani cewa mun yi karatu akalla guda biyar a cikin bayan ina yin zaton yawa wuce haka ba Allah ta ala yi mana jagoranci da ina ga 38 ne muka fara babi in zan tuna da ya bare da gaske yau nawa ga wata? Ashirin da tara ko talatin ga wata ko ɗaya ga wata duk dai wanda ya faru isha tsara haka ne na zan jiya mai alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwa a fara duba wata ko? to amma ban samu labarin cewa an gani din ba saboda hankinsa ne ya ba da umarni kuma an gani a sana Allah ta'ala ya mana jagoranci muna fatan yau shi ne zama darasi na karshe a cikin babi din insha Allah inda nisan kwana sai mu shiga babi na ashirin da bakwai a karatu na gaba حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الخضير بن سليمان قال حدثني قائد مولى عبيد الله بن عالي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن عالي عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر اتوها فقالوا لها اسندي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله فقالت يا بني لا تشتكيه اليوم قال بلى اسندي إلنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في كدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابير فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله wannan hadisi daga al-Husayn bin Muhammad al-Basri yace al-Fudail bin Sulaiman ya ba mu labari yace Qaid Maula Abdullah ubaidullah ibn ali ya ba mu labari an jaddatihi salma daga kakarsa mai suna salma annal hasan ibn ali lalle al hasan ibn ali ibn abi talib kenan radiyallahu anhu wa ibn abbas da abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa ibn ja'far da kuma ibn ja'far radiyallahu anhu atawha duka suka zo gare ta faƙalu laha suka ce mata isna'i lana ta'aman ki mana abinci mimma kana yu'jibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wanda abincin yake da kaunuwa yake burge manzon Allah tsira da abincin sabbata a gare shi wa yuhsinu akalahu kuma yake son cin abincin faqalat sai tace ya bunai ya kai dana la tashtahihi yau ai a yau ba za ku yi fadayin wannan abincin ba fa qala sai yace bala isnahihi lana kawai ki dafa mana shi za mu ci qala yace fa qamat sai ta miƙe fa akhadhat shay'an min sha'irin sai ta dauki wani abu na sha'iri fa bahanatku sai ta dan nika shi ta dan farza shi kenan thumma ja'alathu fi kidirin sai ta sanya a tukunya wa sabbat alayhi shay'an sai ta zuba wani abu a kansa min zaitin na mai wa dakkatil fulful ta kuma dan daka dan tatta ainihin barbano wa tawabil da spices fa qarrabathu ilayhim sai ta matsar musu fa qalat sai tace hadha mimma kana yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace wannan ya daga cikin abin da yake burge manzon Allah tsira da abinci saboda gare shi wa yusiru akalahu kuma yake sha'awan cin sa wannan hadisi ta ce suka zo suka same da suka ce mata isnadi lana ta'ama ke mana abinci wace ce kenan kakarsa ita ce salma na shi ubaidullah bin ali kenan kakarsa yawwa shi ubaidullah dan ali na bin ali bin hasan kenan suka ce isra'ila na ba'amai ki dan dafa mana abinci mimma kana yu'jibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake burge annabi tsira da aminci sabbata a gare shi anan rasulullah shine maqulun biki wato abincin da yake burge shi in an ce yake burgewa shine yana daga cikin abincin da yake sha'awanci wa yusinu akalahu kuma yake son ya ci abincin wato abincin da ke burge shi yake commending dinsa kuma yake son cin abincin mafhum tayyib fa qalat sai tace ya bunai ya kai dana ko ya ku dana saboda suna da yawa sai tace la tashtaki yau a yau ba za ku yi sha'awar irin wannan abincin ba saboda me saboda nau'in abinci sun yawaita kuma an samu abincin da ya fi irin na daɗi matuƙa da gaske so abin da yake da daɗi a wancan zamani nasa mai iyawa ne a wannan zamanin kuka za ku yi sha'awarsa ba saboda hatta ko abincin kansa shi ɗaya ne hanyoyin sarrafa shi daga zamani zuwa zamani yana sabawa da juna to in aka samu hanyar sarrafawa ta saba to sai ga abincin wani lokaci ya ƙara daɗi saboda ɗaura gindin zamani sai ta ce la tashtaki yau wancan abinci da yake sha'awa a wancan zamani a wannan zamani ba za ku yi sha'awar sa ba zai burge ko ba zai ba ku sha'awa ba fa qala sai shi mai magana ya ce isnadihi muna sha'awar kawai ki mana inji shi al-Hasan bin Ali kawai ki mana qala sai ce fa qamat sai ta mi ba musu fa akhadhat shay'an min sha'irin sai ta dauki wani dan kadan daga cikin sha'ir fa tahanatu sai ta ɗan yi kuroshin ɗinsa wato gaban a ɗan daddaka shi haka ya ɗan fafashe kaga kenan na farko ba a ce an surfa shi ba na biyu ba a ce an nika an tankaɗe ba kaga tun daga nan kafin irin nau'in abincin yau idan kawai gari a gida kai garajen ɗaukan shagiri ka sa aka ma nika wa yara ba a surfa ba ba a tankaɗe ba ba a jika shi ya sha ruwa ba ka ba su ba su tance ka ba shi ne za ka an yi abinci sai kamar gamsa maybe yanzu yawanci kalmar ma ba kowa ne a wurin yan zamani wa ya san gamsa wanda za ka gaishe a faru wanda ka san shi kadai zai magana to shi ne abincin da yawanci za a zauna kawai ita masarar ko geron ko dawon ko surfa ba ba a yi kawai za a je a nika ne ba marza a yi tuwa kana ganin alamar na dusan nan a cikin tuwon baro-baro tana kallon gidanka Allah ya sa mu wani lafiya tana dan kuroshi din sa kawai sun maji alaƙu fi kidirin sai ta sanya wannan sha'irin a cikin tukunya wasabbat alaihi shay'an min zaitin sai ta dauko mai haka sai ta zuba a kai wadannatil fulful sai ta dauko barkwano ta dan barza shaka ta dan daddaka sai ta zuba a kai kaga an samu sha'iri da aka dan buga shi aka samu dan mai da aka zuba sai aka samu dan barkwano haka da aka daddaka aka zuba wata wabin sai ta dauko su dan spices da aka sani sai ta dan zuba a kai fa qarrabat ilayhim kawai sai ta sauke sai ta ce to ga gidan ku ci ka fahimci abincin shi abincin tuwo ne ko miya ne ko gwashe ne ka fahimta ina fahimta fahimta kuwa shi abincin mai sunan sa wannan ga sha'iri ga mai annan zuba a kai ga garin barfano an zuba aka dan sa su spices mai za a saka mai za a kira shi da sunan wani ya ce fajiya ba ka ji ko maganar ruwa ba a ce a zuwa maka da yawa da fadika kuma na me wani dan waya kamo hanyar ce yana ga gina ce a ce kuskus ni sai ne yadda da shi saboda ya ka kama wannan hanya ne sai ta kawo musu fakara sai ce kana haza min ma yi uji ko rasulallah sallallahu alaihi wannan iya daga cikin abincin da ke burge manzon Allah tsira da abincin sabata gare shi wa yusinu akalahu kuma yake son cin abincin saboda wancan zamani da bambanci da irin wannan zamani na irin abincin da muka tashi muna ci a yarinta gaskiya ta Allah a yanzu yara ba za su iya ci ba a da ban ana magana iya abin sha'awa shine ai maganar su yalo a dan kawo mangwaro haka a kawo rake a kawo mazarfaida a kawo irin dankali na gida an dafa a kawo goruba ba su ne na abubuwan da ake ba a wanda ya tashi shekara 40 ko 50 bai ci goru ba ba amma nan ka samu yan shekara 20 ko 30 wani ma bai taba garinta ba uban ka bashi ba zai fahimta ba irin wani ake ci in an kai ko ruwa za a ci daɗi sai a rika maganar sau raga dada ko kun manta ne da ko walima aka je ko fati na aure ai kunun zaki ne da zumi so ake yi ai so ba daga baya aka fara shi in ba wadata ta kai wadata ba ina kake zuwa a gani rinda eh ko tin ko tamtam duwanda nan amma bata da su to sai wadata ta kai wadata tukunna ake iya ganin su amma a yanzu zamani ya kai waɗannan ba su ne wanci abincin da ke burge yara ba sai dai su shawarma ko su pizza ko su boga ai waɗannan ake magana su ice cream haka ne mun kai kunun zaki ba su yanta ba amma da kunun zakin aiki sani mafu tsayi to wannan yasa in akwai rufin asiri zamani yakan canja sai ka abinda wani ya wuce bai samu ba na ni'ima wani ya zo bayan sa ya samu shi yasa wani lokaci Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu zai buɗe baki zai ci abinci sai ya tuna irin rayuwar sa Mus'ab bin Umar radiyallahu anhu da suka rasu a lokacin ana cikin kunci iyaka sai fashe da kuka ya gara cin abincin zai buɗe baki ce kuti da musab bin umair ko khairun minna in ghutiya ra'suhu badat rijla wa in ghutiya rijla badat ra'suhu an kashe musab bin umair yace ni ina ga yafi mu alkhairi a zamanin sa ko da kafan da za a rufe shi ba a samu isasshe ba in an rufe kansa kafa ta bude in an bude kansa kafa ta in an rufe kansa kafa ta bude in an rufe kafa aka ja sai kan ya bude annabi ya ce ku rufe kan kawai kafar ku zuba ganye a kai hatta lin kafani babu wadatacce da za a sa waɗannan manyan sahabbai radiyallahu anhu yace amma mu kuma yanzu da Allah ya ja zamani sai gashi an bude mana duniya yanzu har gashi nan wai zan yi buɗe baki da nama fabaka hatta targa ta'am sai fashe da kuka gagara cin abinci yace wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat ilayna muna jin tsoron kada ya zama rabon mu da lahira ne muke cinyewa a duniya don ga yan uwanmu sun tafi ba samu komai a duniyan ba to mu kuma gashi yan baya har an buda mana muna cin nama to karban mu yi rashin sa'a mu cinye rabon lahira a duniya tun ba mu ji ruwa fa baka hatta tarka ta'am sai fashe da kuka ya ci abincin masu ya gagare shi wanda yake bayyana mana yana da hatsari wani lokaci kuma ni'ima ta yi yawa saboda in ta yi yawa wani lokaci sai zama da ballahira da yake cinyewa a duniya wa yau mai yurazun da zina kafaru alan nari a zahabtun zai ba ki duki hayati kuma duniya wasu amtajin biha don haka yi wasa sai a cinye duniyar lahira kuma a duniya shi sa rayuwa in ta zama kullum wadata ne tun da mutum ya tashi bai taba sanin babu wani akwai jarrabawa ya sa ta fi daɗi wata ran akwai wata ran babu wata ran a yi dariya wata ran a yi kuka wata ran farin ciki wata bakin ciki to shi ne ake mutum check and balance sai ya daidaita ya rika gane rayuwar ba gida ɗaya ba ne amma wani ya tashi gaba ɗaya bai san babu ba to fi hakika akwai jarrabawa a cikin wannan rayuwa Allah ta hana ya samu wani lafiya wannan hadisi yana da hanyoyi daga ciki ne shi Kudai bin Sulaiman sadukun ne amma yana da yawan rudani mutum ne mai gaskiya amma iya da wahabi yana samun rudani a wajen abdasa ga wanda ya sa shek muhammad nasir rahimahullah cikin talfis na shama'il ya ce akwai illa cikin isnadi din a shafi na ɗari da littafin sa wa babu ta'ala ala حدثنا محمد بن خيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبي عن انس عن جابر بن عبد الله قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال فكانهم علموا انا لها وفي الحديث قصة wannan hadisi ya zo daga Muhammad bin Zainab yace Abu Ahmad ya ba mu labari kana haddathana Sufyan Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi ya ba mu labari an al-Aswad bin Qais daga Aswad dan Qais an Nubay al-Adazi daga Nubay al-Adazi daga Jabir bin Abdullah shine al-Ansari mutumin garin Madina Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya daga cikin manya-manyan sahabbai ya taba yin tafiya ta kanas ta garin Madina har kasar Misr akan hadisi kwaya daya Anas sai karantar da su da hadisin da shi da dan uwansa Abdullah ibn Unais yana son ya aiki da hadisin ya manta ko fiye yin halitta ya bar duniya sai tuna babu wanda zai iya tunatar da shi wannan hadisi sai dan uwansa Abdullahi kuma a lokacin ya koma kasar Misra Jabir bin Abdullah ya tashi ya nemi guzuri ya nemi doki ya hau ya yi tafiyan wata guda tun daga madina har misra akan hadisi kwaya daya wannan ya sa imamul bukhari rahmatullahi alaih cikin littafin sana aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi da sahihul bukhari ya bude babi guda shine rahala jabir bin abdullah ila abdullah ibn unais masirata shahrin fi hadithin wata jabir bin abdullah tafiyan wata guda akan hadisi guda daya dan uwansa na gida a bisir aka ce kayi bako ya ce wa aka ce jabir ya ce jabir wani aka ce daga madina jabir wani abdullahi aka ce na al'ansari na abu yana mamaki ya fito yana kokarin sharban bako ya ce mai kawo ka ya ce ai hadisi na nake so ka tunatar da shi yana tunatar da shi sai juya ya ce zan kama hanya a gobe ce ka tsaya bar ka huda ya ce a zan koma abin da ya kawo ni kenan akan hadisi guda ɗaya yau wata ba shi yasa yau Allah ta'ala ya sawwake mana ilimi da yawa kuma abin tsoron shi ne ilimin ya yawaita amma aikin ya yi karanci iyayenmu da kakanninmu ba su samu yalwar ilimi na sunna irin yanzu ba amma duk abin da suka karanta sun aikata shi wani lokaci ma hadisan da turmi ake karanta musu za a dauko tanbihul gafini su tafiyul kaulin hadis su turatun nasihin ba a tuna ya inganta ko bai inganta ba a yi ta dura musu ko wallahi haka suke aiki da shi haka kawai za su yi karin magana zumunci a kafa yake babar ka ne ko kakarka da lafiya ba lafiya duk inda aka yi rasuwa sai ta je ta duk inda aka yi sai ta je barka wani zuwan ma in sai an dace ta saboda rashin lafiya amma gobe an yi sai ta koma kuma duk yan wancan na kauye babu email babu text message babu whatsapp ba facebook ba twitter babu waya amma dukkanin su san da suke ciki za ta tashi duk shekara sai ta je ta kai tsintsiya ne ta dauki tsaba kaza ne hada lalle ne ta hada kaza da kaza ta kai musu amma yanzu akwai wadata akwai waya mutum sai zauna dan uwansa shakiki sai a shekara guda ba a yi magana ba babu wata alaka bare kuma uwa da ke kauye baya ba ta a ce uwansa ne kare ta mutuncinsa yana ga a technology wannan mutumin kauyen dan uwansa ne yana ga akwai matsala bare kuma ya ziyarce shi to yasa a zamanin su karatun da karanci amma sai Allah ya taimake su da yawan aiki yanzu akwai karatun to aikin kuma shi ake bukata duk kowa ya san zumunci wajibi ne mutum nawa ke aikata mun kai matakin da masallaci musamman irin masallaci a garuruwan agogon masallaci sai an masa gida an kulle shi kuma ba wani babba ake tsoro ba mu talakawan anguwa da muke sallah a anguwa ake tsoron takalmi in ka bari mai kyau a kofar masallaci slifa sai a dauke shi ka je garuruwa ka zauna ka gani mashin bai tsira ba za a dauke shi masallaci kuma sallah aka zo shi generator da yake ba da sauki a kira sallah shi ma sai an sa masa an fa daure ko babu laifin ji shi jan a yi garajen barin sa mana wallahi ko kwana ya faru da gari a bakin kasuwa an tada jami'in daga nesa ana idan da sallah wani ya yanke wani sai dauki jami'in da mutu janareton masallaci bai tsira ba agogo masallaci bai tsira ba microphone na masallaci sai an masa gida an kulle shi da faru an boye kuma anan ma ana kula sata a masallaci abu ɗaya ne ban ji an fara sata ba shine makara bayan makara ba ku abin da ba ne gaba garba ya ce wai tsoron makara ake ci amma ka san cewa shekara hudu da ya wuce abin da aka samu namiji da namiji suna luwaɗi a cikin makara a masallaci luwaɗi namiji da namiji suka yi luwaɗi a cikin masallaci a makara aka same suna luwaɗi a tsaye a cikin da sun kafa da suna luwaɗi to kage ina maganin tsoro a nan shi sa mu dage duk abin da muka karanta mu kwatanta aiki da shi amfanin karatu shi ne aiki da shi babu wanda yake annabi ko masumi za ka yi kuskure zai yi kuskure zai yi kuskure amma mu kokari mu ga yau din mu tafi jiya gobe mu muna fatan tafiyar to duk rayuwar da ya zama kusancin ka Allah karuwa yake ba raguwa yake ba a duk lokacin da ka duka ke karuwa to insha Allah ta'ala an yi nasara amma hatsari ne a waye gari ya zama jiyan ka tafi yau ɗinka kuma goben ka a waye gari a ce kuma yau tafi ta to al'amari ya lalace shine kullun lalace ake ba karuwa kyau ake ba Allah ta'ala ya taimake mu ya samu wa shi lafiya ba ka Jabir bin Abdullah akan hadisi ne ya tafiya wata guda imamu malik rahimahullahu ta'ala wata ya fito a gidansa wani yayi laifi na kazafi za a masa bulala tamanin akan kazafi sai ya gudu shi kuma wani balarabin kawai ya zo bai san mai laifi ne a zaune a wuri ya gudu ba shi sai zauna a wurin imamu malik na fitowa sai ga wanda ya zo shi ba kauye ya dauka shi ne mai laifi sai a kama shi aka masa bulala tamanin na kazafi sai ya ce masa je ka sai ya ce in je ina sai ba kai kai kazafi ta shi ba shi yayi ba kuma ka bari aka da gefe ya ce to ai daman na zo neman ilimi na dauka sharri ne sai an dake ni imamu malik ya bashi hakuri aka yi tajaddan sa aka ce me ya kawo ka yace na zo koyon hadisi ne a koya mun guda ɗaya da zan yaki da shi imamu malik rai wallahi ya bashi hadisi daya sai ya ce to je kai ce na amince zan zauna a gidanka duk wayewan gari a mun bulala tamanin a bani hadisi guda daya amma yau ilimin da sauki a wayar kama a whatsapp ma ana tura maka wa'azi kana zaune a wannan sai ka bude sai ga wata matsala ta ilimi mai tsada a cikin minti ɗaya ko biyu ko uku wani malami ya yi magana gamshi shi an turo maka a facebook kana jin wa'azi youtube ka je ka ji wa'azi tv wa'azi kana kunna radio motar sai ka ji wa'azi wa'azin ma kana ji wani yaren ma baka san wani yare ba ne sai a ci aya ko hadisi sai ka ji duk wannan ni'ima ce ta mana yawa Allah ta'ala ya sauwake mana yawan wa'azin da muke ji da ba haka bane ya mafiya yawa da gidajen rediyo sai ka ji wazin sau ɗaya a sati sai dai a yi ta wake su ake sawa waƙar shata waƙar ɗan adaci waƙar wani ba su ake ji ba da yaushe ake jin wa'azi to ya dace mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da mana da ƙara aiki da abin da ya umarce mu yi abin da Qur'ani ya ce mu yi mu yi abin da suna ta karantar da mu mu aikata Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Jabir bin Abdullah ya ce qala atana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi manzilina annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya zo gidanmu gidan wakinan gidan jabir bin abdullahi da iyalansa ya ce faga ba halayen kushatan sai muka yanka masa akuya wanda yake tabbatarwa ce asali akwai khilafiya na malamai shin ya halatta ayi bako amaryan ga ko bai halatta ba matukar an yi ne a karbe shi don Allah aka yi wa bako yankan dabba ya dace da sunna saboda karban bako wajibi ne a musulunci duk iya gwargwadon abin da Allah ya baka hali ka kyautata wa bako wannan ibada ce mai matukar muhimmanci to fiyayyen halitta zo gidan Jabir bin Abdullah sai ya ce fadaba na lahu shatar sai muka yanka masa lafiyayyar akuya fa qala sai ce ka annahum kai ka ce su alimu sun sani anna lalle mu nushibbul lahama muna son nama annabi ce ka kamar sun gane cewa muna son nama saboda bisa ga ɗabi'ar ɗan adam yana son nama wanda ta ce ɗabi'a saboda shi sa in abinci ya kai abinci ana samun nama a cikinsa inda abinci ya kai abinci to za a ga an sarrafa wani bangaren nama an kawo shi shi yasa ya ce ya ce wa fil hadithi kissa a cikin hadisin akwai kissa kissar kuma jabir bin abdullah radiyallahu anhu yake cewa na ji in nemi taimakon fiyayyen halitta akan mahaifina da ake bin sa bashi sai ce mun bari ba damuwa zan kawo maka ziyara gida ina zo gidanka ziyara za mu yi magana wanda yake bayyana iya da kyau malami ya rika ziyartar ɗalibansa daga lokaci zuwa lokaci in dama ta samu in akwai fursa babu laifi a yi haka yana da kyau daga lokaci zuwa lokaci wanda bai tsammani sai ya ganka a gidansa annabi je gidan jami yana zuwa sai ya wuce matarsa na san ki da yawan tambaya da matsarwa da Allah ki hakuri annabi ya zo mana ziyara kar mu takura shi a yau kawai mu bashi yanzu ya zo abin da ya kawo shi mu yi magana da sai ta ce babu damuwa me ke faruwa kawai ya ce da ya zo sai muka yanka masa wannan akuya akuya ce lafiyayya dajiya kana ma'ana wacce take tare da mu yace jabir yace yana zuwa annabi sai ce ya jabir ka annakum araftum hubbana lillaham annabi yace jabir kaman ba kun san muna son nama kaman kun gane ina fadayin nama wannan ba na kasu bane mutum yace iya son ya ci nama ko yana son kaza akwai hali a ci laifin ɗaya ne shine a ɗauka cewa za a sami Allah dan a ji daɗi amma idan daɗi ya zo ta hanyar halal abu ne wanda yake mai kyau mai ke faruwa ya ce lokacin da mazu Allah ya fita zai tafi sai ba ta dace salli alayya ya rasu da mazu Allah mana mu ma addu'a mana muna roƙon addu'a sai ta roƙe ta ce mazu Allah mana addu'a mana sai annabi ya ce Allahumma salli alayhi sai ya musu addu'a shi ne mijin da ya ce ba kana kiki masa magana ba ce kaki maza bar ba ka ce annabi zai zo gidan bai taba roƙi addu'a ba ba za mu yi ta wasu da addu'a saboda ai ba wata tambaya ne ba roƙon addu'a kan wannan ya dace shi ko ya tafi ne mu bari haka ai abu ne ya zo har gida sai ka ci ribarsa ce da haka shi ne na ce amma ai ban yi wani tambaya ba sai na ce annabi amana addu'a shi ne ya ce Allahumma salli alaihim ta ce yanzu ba mu ci riba ba inda na yi shiru shi ke yanda ba ya asara ba da me ya rabu da ya ce Allahumma salli alaihim ai mu muka karu to shi ne yasa ya ce wa fil hadithi kissa wanda ita ce kissan da yake nufi bai kawo cikakken hadisin ba yana ishara ne kawai zuwa gare ta Allah ta'ala ya samu wani lafiya kissan tana da tsawo akwai ta cikin musnad na Imam Ahmad rahmatullahi alaihi hadisi na 14245 na haddathana ibnu abi umar sannan kuma hadisin ingantacce ne shi ma wannan idan muka duba cikin talkhis na shama'il Sheikh Muhammad Nasir Mullah a shafi na 100 karkashin wancan hadisin ya tabbatar da cewa wannan hadisin ya da kyau حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امراه من الانصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناء من رطب فأكل من ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بقلالة من قلالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ وانا حديث يقول لك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان يأتي سفيان يا باب الأباري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل يا باب الأباري أنه للجي سمع جابرا يا بي جابر يا بي جابر بن عبد الله ya ce ƙala sai ya ce ƙala sufiyan sufiyan kuma ya ce wannan ya kawo wani hanyar hadisin sai koma kuma ya kawo wata hanya shi ne abin da ake cewa a ta hawul a wurin malaman hadisi shi ne an kawo wani hanya sai a ce sai a wuce shi ne an yi ta hawuli min isnadin ila isnadin nasa shi ne a ruwai ko matanin daya amma da isnadai da isnadi guda biyu a kawo ɗaya sai a yi ta hawuli a kawo guda daya to nan wurin an kawo matanin shi ɗaya ne wato asalin content na hadisin sabon ɗaya ne amma iya da hanyoyi guda biyu hikimar kawo biyu shine ɗaya na ƙara wa ɗaya ƙarfi mafu tayyib don haka yace sufyan ya babu labari wa haddathana muhammad ibn al-munkadir haka muhammad ibn al-munkadir rahimahullahu ta'ala ya babu labari muhammad ibn al-munkadir ya daga cikin tabi'ai da suka tu a garo gaban sahabbai a madina shi ne ke cewa wata rana an yi hari a garin madina aka yi rashin ruwa matuka da gaske muka yi ta addu'a Allah ya ba mu ruwa ruwa bai sauko ba ya ce ina zaune a masallaci wata rana sai wani mutum ya shigo ina ganin sakaman ba kauye ba kowa ba bai san yana cikin masallacin ba da hanzi haka sai matsa gaba sai na fila a safin farko sai kuma na dawo bayansa na zauna sai jira cewa ya Allah mutanen garin annabi Muhammadu annabi ka sun roƙe ka ruwa Allah baka ba su ruwa ba wallahi Allah sai kai ruwa yanzu wallahi Allah sai ka musu ruwa wallahi nace sai kai yace sai wannan wani mahaukaci ne kace wallahi Allah sai yayi shi yace yana addu'ar kuma bai rufe bakinsa ba sai ruwa ya sauko shine rubba ashaf akbar law aqsam ala Allah la abar za ka ga mutum ba kowa bane in ma yazo kofa koransa ake amma a wurin Allah mai daraja ne idan ya yi rantsuwa don Allah ya farrantar da rantsuwarsa in ya ce wallahi yau za a yi kaza sai Allah ya sa a yi abin don kada ka fara ta kama shi kawai sai ce wallahi Allah sai kayi ruwa ya ce kuma wallahi sai ruwan ya sauko ta ce ya gama sai ya tashi sai ya tafi gida ne kuma sai ina bin sa baya baya saboda ne ka san su da wayo sun fahimci wannan mutumin Allah yana son sai da kamar ransa to gane a rika zuwa jinsa ana ne baran addu'a da kana da matsala sai ka zace aka maka lanar taimaka mana da haka ake yi su kuma ba su san bayyana kansu yana zuwa gida ya shiga yace da daga inda ya shiga sai na dawo da asar azhar ta sai ya fito ya sallah yana azhar ya tafi sai kara bin sa daga ya kara koma gidan nan cito na gane na samu lambar yanzu yace can daga baya washe gari sai in je man ina zuwa sai same shi a kofar gida da safi ashe ba duku ne yana ta aikin fata yana ga yana salamu alaikum ya tare ni yace ka zo a maka aikin dukanci ne nace a'a ban zo dukanci ba na zo dan neman wani taimako ne yace bismillah bismillah faɗi me kake so ya ce na ga ka shigo masallaci jiya ka yi addu'a na ɗauka ka yi mahaukaci ne kuma sai na ga Allah ya ruwa ya ce sai na ga hankalinsa ya tashi me damuwarsa wai har yanzu ya yi addu'a da har wani ya ga sirrinsa tsakaninsa da Allahnsa wanda shi ya ɓoye bai san wani ya gani har wani ya gani ya ce na ga hankalinsa ya tashi me dalili har na ga aikin da ya ɓoye saboda bai su a gane aikinsa yana karuwa kada aikin ya baci ya ce na ba shi haƙuri da kyar sai na gudu la'asar bai zo ba azahar bai zo ba la'asar bai zo ba magariba bai zo ba bayan kwanaki da yawa na gabai zuwa sai ɗauka a canja masallaci da sai yin ba shi haƙuri na je sa mutanen gidan na ce ina ba da suka ce ai ai kai ne ran nan ka zo ba ya ce eh haka ne tun da ka zo kuka yi magana hankalinsa ya tashi ba mu san me ya faru ba ya shigo gidan ne ya tattara kayan sai gudu har yau babu labarin sa wai yana tsoron ya yi rayuwa a wani garin da wani ya san ana na karɓar addu'arsa kada ya ci shi ne ya ji girman kai maka ba shi yake tsoro gare ko ba inda ba wanda ya san shi watan ya sai abu Allah ya shirye mu wallahi a yau wani ya samu wannan darajar zai fara yin receipt ne wallahi zai ga an sa office of office of supplication in matsalar ka kaza ce dubu hamsin in kaza ne dubu ɗari in kaza ne miliyan kaza sai ka yi receipt ko da sai ka bi layi ba ka ke ba da sai hadisi sai da receipt a ce ai wajen wani ne shi ga yawo jini na wuce da yana da sai ce to ba damuwa za a maka amma akwai layi ka ba mu zuwa wata ne ka je ka yi receipt tukunna amma su addu'ar tafi sabilillahi ba sun yi ba su a san suna yi Allah ya karba shi Muhammad bin Munkadir mai biyayya ne wa mahaifiyarsa idan ta tashi za ta kwanta da dare ta ci abinci da kwanta sai ya zo bakin gadon da sai ba ta kumatunsa sai ce baba ki taka kumatun ki rika tada kafar ki da shi sai ta taka kumatun tana zaune har za ta yi bacci ta ce zan kwanta sai da koma ta kwanta sai zauna a bakin gado yana kula da ita yana mata matsa yana kula da ta har ta yi bacci idan ta juya tana bacci sai ambaci Allah idan ta tana ta ambata sai ko sai take ko kina bukatar ruwa ne ko zaki zaka ne kici wani halaka ki haka yake kwana sai asuba ta yi sai ya fita abokinsa shi kuma abdullahi sai je kwana yana kiyamun laili ya ce wallahi kwana yake kiyama da kuma ina kwana ina yau ma baki dima ya ce amma ban taɓa sha'awa na ranar a duniya ina ma a ce ni nake aikinsa in bar na wabe ce ba na sha'awa wannan aikin da nake ba ba ta fi kiyama da ni a wurina kawai ya kula da ita har komai take so har asuba ta yi yake shafi kiyamul layl sai gari ya waye ta gama komai ta dai sai ke to bari je in kwanta Allah ya rufa mana asiri. an caji jami'in ce kale ce kharaja rasulullah wa ana ma'ahu manzon Allah ya fito ina tare da shi fa dakhala ala imra'atin min al-ansar sai shi wani wata mata daga cikin al-ansar fa dhabahat lahu shatan sai ta yanka masa akuya fa akala minha sai ya ci daga naman akuya ne kamar yadda muka sani yana kaunar naman akuya wa a can ku sai ta zo masa da kina imin rutabin da tray kina shi ne tube ko faranti min rutabin wanda a cikinsa akwai dibino wanda yake danye-danye fresh dibino kenan fa aka na min sai ci daga dibino din sun ba tawabba a nizuhuri wa sallah sai ya yi alwala don azahar sai ya yi sallah wato ya ci nama kuma ya ci dibino sai ya yi alwala sai ya yi sallah sun man sarrafa bayan ya yi sallah sai ƙara koma wajen zamansa fa'atar sai ta ƙara zuwa masa min ƙulalatin min ƙulalatin shat kalmar ƙulala shi ne baƙiyyatun bin lahabi shat sai ta zo masa da sauran naman akuyar da ya ci na farko fa'akala sai ya ce sun masallar asura sai ya sallar da asar walan ya tawabba amma bai sake alwala ba alwalan farko da ya yi inda ya tsaya a wurin da malamai sun shiga babin ijtihadi na cewa shin naman akuya yana warware alwala ko baya warware ba amma tun da ya sake cin naman akuya yayi la'asar bai sake alwala ba wannan ke bayyana cin naman akuya baya warware alwala alwala to da ka alwalan farko yayi ta ne don jaddadawa ko abin da ya kama da wannan saboda ya halatta kana da alwala ka sake yin wata a sunna ya tabbata kuma akwai hadisi da ke bayyana falalan yawan zama da alwala da kuma kokarin mutum ya zauna yana tare da alwala kamar yadda ya zo cikin ikirar suratul mustaqim da shehu islam rahmatullahi alai da fiyan Allah yake cewa la yuhafiz alal wudu illa mu'min babu wanda yake iya kiyaye alwala a rayuwarsa sai wanda yake mu'min duk wanda yake iya zama da alwala ya kiyaye ta ya zama yana da muhafaza akan alwala fiyan halitta yace mu'mini ne mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam حدثنا العباس بن محمد الدولي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا خليل بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دواليب متعلقه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يا علي فإنك ناقم قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل فقال فجعلت له سلكا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك wannan hadisi ya zo daga al-abbas bin muhammad al-duri kana haddathana yunus bin muhammad yace yunus bin muhammad ya ba mu labari shi kuma yace fulay bin sulaiman ya ba mu labari an usman bin abdurrahman daga usman dan abdurrahman daga kuma yaqub ibn abi yaqub daga ummul munzir ummul munzir ita umma ce ga annabi muhammad sallallahu